الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب يشي منا منا الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي يقى به من اللسعة واللدغة وغيره ذكر عند أكي دان كود دفينا كناما نهربي كوكما نتشيزو إذا وانا أبو قارو نتشي نتشيزو يتشي جمتن ko kuma kwaro mai dafi ya harbi mutum to wace addu'a ya kamata a masa an faɗa mana mun ji hadisi kwara ɗaya sai ya ce wa fi sahihaini an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama raqa labigan lallai wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruƙuya ya yi tawaida ga wani labigan ga wani wanda kunama ta harbe shi kaga ai ladir mallada gasul aqrab shine wanda kunama ta harbe shi ladik bi ma'anan malduk ismul maf'ul ne na ismul maf'ul ne sunan wanda aiki ya fada masa ne almaldugu suna cewa almaldugu ya khafu zarrat alhabli wanda aka sara ko aka cije shi to idan ya ga ana jan igiya sai zata maciji ne sai ya gudu to alladigu shine almalduk wanda aka sare shi ko kuma wanda kunama ta dane shi ya masa rukuya ne bi fatihatil kitabi ya karanta masa fatiha ya karanta masa suratu fatihatil kitabi alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe faja'ala yatfulu alaihi sai ya rika masa tofi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin wa ka'annama nashita min iqalin sai ga wannan hakimi ne kun san hadisi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya aike su suka tafi wani gari da suka tafi fastadafu unasan aw fastadafu aqwaman sai suka nemi wasu mutane su ba su masauki fa abau an yudayyifu sai suka ki bashi sai suka ki ba suka ce ba za mu ba ku masauki ba shikenan sai suka fita bayan gari haka suka dan hada bukokinsu da dabara irin ta mutanen da suna kwance haka suna dan shakatawa su suna hutawa kawai shikenan sai ga mutanen gari sun zo da gudu dan Allah ku taimake mu wallahi mai unguwanmu ne ko kuma hakiminmu ne kuna ba ta harbe shi ga yana ta watsaltsale kuna ba ta harba hakimi ai da damuwa shi kenan sai suka taho sai ɗaya daga cikinsu ya ce shi ko ya san abin da zai karanta amma sai da sharaɗin idan za a biya su kaza suka yanka jinga sarki ya ce maza maza a yi shi dai abin da yake bukata ayyawar ke ko shi kenan aka yi wannan kawai ya karanta fatiha bayan ya karanta fatiha shine faka annama na shi tsamin ifali kai ka ce an kwance masa ya kwanti ne daga wata igiya da aka ɗaɗɗaure shi da ita wa ya sani ko duhu ce ita ce ta harbe shi Allah shi kyauta fanfalaka yamshi wa ma bihi qalabatu sai ga shi ya dawo sarkin nan nasu ya zo yana tafiya wa ma bihi qalabatun ai wa ma bihi alamun wa illatu shine qalabatu alqalabatu al'alam wal illa ba raɗaɗi a tare da shi ba wani ciwo ya warke shi kenan to gashi kuma sun anshi abin da suka yi janga da su shi tumaci sai suka tambayi wanda suka ce kai yanzu wa ya sanar da kai kai wannan ya ce wallahi ni ba wanda ya sanar da ni bi kawai na yi wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatu lil mu'minina shi kenan sai suka ce to gaskiya ba za mu ci wannan abu da muka sama ba sai mun je mun faɗa ma manzan Allah sun annabi ya ce mun yi daidai ka yi daidai shi kenan kuma annabi sun ya ce ba ka yi daidai ba to kaga shi ke so da ka suka koma suka faɗa ma manzan Allah sun sai Allah sun ya ce a'a wa ma adraka annaha ruqyatu ce waye sanar da kai annaha ruqyatu fatiha ashe ana tawaida da ita ana yin addu'a ai magani da ita sai maza su ne ce shin abin da aka baku kuna da wani abu sai ce eh akwai ai gashi dama ba mu ci ba sai mun so mai ce to ku mu ma ku ba mu namu manzo sama ya karbo wani abu daga ciki ya ci to daga ya halasta ai magani mutum a biya shi sannan ya halasta mutum ya karanta alqur'ani a biya shi mun gane ai amma a cikin fiqhun hadisi malamai sun fahimci cewa sharadin sai idan ya warke jingar kenan ba irin wanda ake cewa nan refundable ba ne da ka zo sai a ce sai kayan ki kati sai kayan ki form shi kenan kudin form din nan sai a ce to gan na ganin shi likitan dubu biyu ko ya gano ciwo ko bai gano ciwo ba shi kenan an ci dubu biyun ka a a jingar ita ce sai idan an ma maganin ka warke sannan za ka biya idan magani bai ci ba to ba magana biya mun gane ai kuma ku kalla da kyau za ku fahimci haka a cikin hadisi a riwayar da aka faɗa mana to wannan hadisi ne sahihi da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da cewa fatiha ana tawaida da ita so daga idan kunama ta hagu mutum sai a karanta masa fatiha a karanta masa alhamdulillah rabbil alamin har zuwa karshe Allah shi kyauta وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتقى الإنسان الشيء annabi sallallahu alaihi wasallam in jima ta sana na Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ya kasance idan wani bai da lafiya ya kawo kuka na ciwon wani abu aw kanat qurhatun bihi aw juhud ko kuma ya zama yana da wani kurji ko ya zama yana da wani ciwo miki da ya ji qala annabi sallallahu alaihi bi isbi'ihi hakada manzalla ta sama sai ya haka da yatsansa a ƙasa ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها سيدنا الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يسايات فأقسى سيدقع وقال سيتي بسم الله توبة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سكيمنا بإذن ربنا manzon su yana yin wannan tawaida in ya ɗibo ƙasa an ya sa hannunsa haka a ƙasa sai ya ɗaga sai tofa ma wanda sai tofa a hannunsa sai sa hannunsa a jikin wanda bai da lafiya in ya sa hannunsa a ƙasa yatsansa ɗaya a ƙasa sai ya tofa in ya tofa daga nan sai wannan addu'a in yi wannan addu'a sai shafa ma shi wancan wanda bai da lafiya haka yake haka haka haka ya tabbata a cikin wasu riwayoyi ya sa yatsansa a ƙasa in ya sa yatsansa a ƙasa sai ya tofi in ya tofi daga nan sai wannan addu'ar idan ya addu'ar daga nan kuma sai ya shafa ma wanda bai da lafiya a daidai wajen da yake jin ciwa abinda annabi ne yake cewa bismillah da sunan Allah turbatu ardina malamai suka ce ai hadihi turbatu ardina wannan ita ce turbayar kasar malamai sun tattauna akan meye alakar turbaya da kuma warkarwa ko kuma magani sun kawo maganganu da yawa al'imam na hajjar rahmatullahi alaihi ya kawo maganganun malamai da suka ambata da yawa wasu suka ce wannan yana nuna turbaya ana nuna asalin halittar ɗan adam ɗabi'arsa an halicce shi daga turbaya ne to a lokacin da ɗabi'arsa ta canza to turbayan nan a koma zuwa gare ta ta hanyar yin magani da ita ana yin magani da ita shi yasa wasu daga cikin magabata sukan yi guzirin turbaya ko da sun rasa ruwa ba kawai don su taimama ba don su magani da shi ko da ita ibn hajar da ya kama ganganu da yawa na malamin manzalar sama dai ya yi ko an gano hikima ko ba a gano hikima ko manzan sama ya yi bismillahi da sunan Allah turbatu ardina wannan turbayar ƙasar mu ce biriqati ba'dina sannan kuma da yawun wasu kaga akwai yawu tofin da ake yi kenan yushfa bihi mariduna muna fatan Allah madaukakin sarki ya warkar da sakimuna wanda bai da lafiya a cikin mu amma ne bi izni rabbina da izinin ubangijinmu waɗannan asbab ne ruku da sababi ne ita turbayar da kuma tofin da ake yi amma waye zai warkar Allah da lokacin shirki to ita ma wannan tana daga cikin addu'o'in da ake yi ma mara lafiya a lokacin da bai da lafiya bismillah tawbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina ta tabbata ana yi وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن الإسلام كان يعوذ بعض أهله manzon sama ya kasance yana yin tawaida ga wasu daga cikin iyalansa yamsahu bi yadihi yumna sai ya shafawa da hannunsa na dama wa ya kulu sai ce Allahumma rabban nasi ya Allah kai ne ubangijin mutane azhibil ba'sa ka tafiyar da ciwo washfi ka warkar أنت الشافي كيني مي وركوا لا شفاء إلا شفاؤك باب وركا سيدك غريكا شفاء لا يغادر سقما وركوا الدباتا بر ونسوى رش اللافية لا يغادر أي لا يترك ولا يدع أوركي بك غباكي لا من غاني to wannan ita ma tana daga cikin addu'o'in da suka tabbata duk hadisai ne sahihai waɗannan وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله وجعا عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه يكي كوكا وجن أن نسمى تشيوا ينال ونشيو يجده في جسده منذ أسلم سير أدير الذي أجكين ستلو قتن دي مسلمتا كو سير أجن ونجكين جكين سحقا كو ينشيو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تعلم من جسدك ka sanya hannunka daidai inda kake jin raɗaɗin wa kul bismillah salasa sai ka ce bismillah bismillah bismillah sau uku wa kul sab'a marratin sannan ka faɗa su bakwai a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu bi qudrati llahi a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu ina roƙo ina roƙo bi izzati llahi da buwayar da Allah yake da ita wa kudratihi da kuma ikon da yake da shi min sharri ma ajidu ya tsare ni daga sharrin abin da nake ji a tare da ni wa uhadir da kuma abin da nake gudu nan idan mutum zai ma kansa ba wannan can duka ana lissafa abubuwan da wani zai ma mutum kaga wanda yana nuna halaccin wani ya maka tawaida amma abin da ba a so shine kai ka nema shi ma kuma ba a san ba an ce haramun ba ne sai dai ba za ka shiga cikin mutum dubu saba'in ɗin nan da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba domin allazina la yastaquna ne la yastaquna ai la yatlubuna ruqyata min ghayrihim ba sa ce ma wani irqi ne ba sa ce ma wani mun tawaida amma idan wani ya zo ya maka to ka yadda amma kai kaka ce wani ya ba mun gane shi yasa manzo Allah sun sama a ƙarshen rayuwarsa lokacin da bai da lafiya da kansa yake tawaida amma da jikinsa ya tsanani bai ce a ci gaba da mushi ba sai yana na Aisha radiyallahu anha sai ta ce sai ni na kama hannunsa sai in karanta addu'o'in da nake karantawa a hannun annabi sai in kama hannuwan nasa kuma sai in shafa masa saboda hannuwansu sun fi albarka amma yanzu ba zai iya yi da kansa ba amma duk da haka manzo sama kuma bai ce a mushi ba saboda ai manzon sama ne shugaban wanda da za shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba ko in bai shiga ba zai shiga ba wani wanda zai shiga a ci babal jannati fa astaftihu manzon sama shi zai fara zuwa kofa aljanna ya ce a bude a ce man anta masu tsaron aljanna a ka'ida take ce waye kai ce ana muhammadu ce ai muhammadu ce bika umirna allah naftaha li ahadin qablak ce kai aka ce dama kan mu bude ma kowa kofa sai ka shiga shi ce sai a bude to kaga wannan kenan so daga neman tawaida ba a so amma ba rashin san da ake yi an ce haramun bane a a mutum da ya riga ma kansa tabbas cewa baya cikin alladina la yastaquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا إقاب الأمة من ذلك سمى شيء خاصة wannan rabo ne da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam saba'una alfan to an ce lokaci yayi saura hadisai guda biyu a ciki to wannan addu'ar ita ce wadda mutum zai ma kansa bayan tawizi na falaki da nasi da kuma kul huwallahu ahad su ne wajaba mu kiyaye su mu rika makamu sannan duka ar-ruqyatu la tunafi tadawi wannan ka'ida ce musai cewa yin tawai da bai hana kuma a sha magani ba kama anna tadawi la yunafi ruqyata kaman yadda kuma shan magani baya kura kuma a ce ai tawaida duka a hada a hada wannan min babil aqdi بالسبب المادي وانكما من باب الاخذ بالسبب المعنوي هو السبب الشرعي دكا ننسى كلاهما سبب شرعي دكا ننسى سبب بانينا شرعة شرعة تي تشي اي رقية سنن شرعة تي كما تشي اشاماكي صدق دكا احد غدابي اي الله مدوكتي سكي تيمكيمو ya ba mu lafiya waɗanda ba su da lafiya a cikinmu wanda suke da ita kuma Allah ya kare su kuma ya sa ta yi mana amfani dukanmu gabaki daya wallahu alam